wato lokace shi likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a har ya zama ya manta duk wani abu wanda da ya sani ya zama bai san ko daga cikin abubuwan da da ya san su saboda tsananin tsoha to isma anan yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi haddan Qur'ani da wuya wannan ta same shi mutumin da ya haddace Qur'ani wato idan komai tsufan da Allah ya kawo mishi hankali shi dai ba zai tafi ba wato hankali dai yana nan tare da shi sa'annan kuma hakika rudewa saboda tsuha yakan samu mutum ko shekaru shi ba su kai wato imani shekaru da aka sa saba'in da biyar ko tasa'in da biyar da aka sa din nan ko mutum bai kai su ba wani lokaci sai ya rude wasu kuma su kai shekara ɗari amma hankalinsu na nan ba abin da ya same su
إن الله عليم قدير الله أبنجي للي مثلي يكما من إيكوي
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما الله أبنجي يكما كان وتا مسألة wanda tana damun ɗan adam kullum ita ce bambance-bambance kuma fifita wasu akan wasu dangane da arziki so wannan hakika ce tabbatacciya ba yadda za a gusar da ita ba mutane ba za su zama dukan su bai daya matsayi daya karfi daya wajen arziki ba shine Allah yana cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd hakika Allah ya tifi da sashen ku a bisa sashe su rizki cikin arziki cikin arziki din da ake samu arziki na duniya da lahira ma duk wato Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin shi arziki da jin daɗin arziki da yadda za a sarrafar da arzikin ma Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin shi saboda haka faman ladina fuddilu فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء to bayan an gane wannan za a koma kan aqida Allah ya fifita sashen ku a bisa sace a cikin arziki da ya baku na rayuwanku a duniya wasu su zama ƴaƴa wasu su zama bayi wasu zama fakirai wasu zama mawadata faman ladina fudilu bi rabbi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa fi sawa to waɗanda aka fifita su da yanci da kuma arziki din nan shin da kwai cikin su waɗanda za su mai da mallakar wannan arziki da aka ba su ga bayansu har ikon su ta zama daidai da ikon bayansu cikin wannan wannan arziki ko kaɗan wannan ba zai yiwu ba to ta yaya za a haɗa Allah da halittar zama suna da haƙƙi madaidaici cikin ibada wannan ba zai yiwu ba
أفبنعمة الله يجحدون shin suna wato a fabi ni'matin lahi hadu ko kuma suna mutunta ni'imomin Allah ne bayan Allah ya arzuta su ya ni'imtar musu sai su ɗauko ni'imomin nan su dangana su ga waninsa saboda ta'annufi da kuma rashin kunya
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا Hakika Allah Ubangiji ya sanya muku daga cikinku wato daga kawunanku mataye Hawa dai kowa ya sani an halice ta daga Adamu alaihi salam. Sauran mata kuwa hakika duka an halice su daga tsatsan maza ne, wato kuma sun fito daga maza ɗin ne. Saboda haka Allah ya sanya muku mataye daga kawunanku. Ya shafi Hawa da dai sauran mata waɗanda aka halice su bayan su duka.
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا daga cikin ni'imomi shi kenan daga cikin su kuma ya sanya muku ku daga matayenku ƴaƴa waɗanda kuka haife su wa hafada da kuma jikoki waɗanda ƴaƴanku ne suka haifa wasu kuma banina sun fassara su da ƴaƴa maza wa hafada ƴaƴa mata hafi a cikin larabci shine mai wato mai aiki ko kuma mai kwazo wajen aikace aikace to da yake a gida mata sun fi kowa aikace aikace aka ce musu hafada ta wannan fuska ko da jike ko da shike hafi a cikin larabci jika wanda kanka ko yarka ka haifa shine ake ce masa hafi to ayan da ta kunshi waɗannan duka wasu kuma suka ce hafada wato sirkai kenan wanda ka ba ki yarka ko kuma wato ko kuma ɗanka ya auri yarki kuma da wanda ɗanka ya aure ka wato matan ɗanka ko kuma dai abin nan mijin ƴarka to su ne hafada waɗannan da dai fassare fassare ne na wannan kalma amma fassara tabbatacciya zahira ita ce dai Allah ya arzuta ku ƴaƴa daga matayenku da kuma jikoki wato zuri'a daga cikin su to waɗannan duka ni'imomi ne wa razaqakum min tayyiba kuma ya arzuta ku daga abubuwa masu daɗi iri-iri na ci na sha na hawa na aure da na zama duk dai ga sunan abubuwa ba iyaka duka Allah ya arzuta ku da su ni'imomi ne waɗanda ya kamata ku gode mishi akan akan أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون shin yanzu bayan waɗannan bayanai duk bayanai bayanai da bayanai da aka yi duka za su yi imani da ƙarya wato gunki su ba shi haƙƙin Allah wa bi ni'matin Allah hum yakfurun alhali ba suna kafirce da ni'mar Allah ba za su goyi da za su gode mishi ba a kan su
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء من السماوات والأرض ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله suna bauta wani Allah wato gunki wanda yake shi ba Allah ba suna bauta mishi shi wannan wani Allah wanda ma la yamliku lahum rizqan baya mallakar arzikin komai gare su min samawati wal ardi shay'a wanda baya mallakar komai daga arziki wanda yake sama ko kasa zuwa gare su ba wato wato wanda baya arzuta su da da- da arzikin komai daga sama ko kasa ba suna bauta mishi me yasa suke wannan wala tafihun kuma su kuma ka ba za su iya su yi ba ba sa arzuta kuma ba za su iya yin arzuta ba
فلا تضربوا لله الأمثال saboda haka ku kadaita Allah ku wahada shi wato ku bauta mishi kadai fala tadribu lillahi al-amsal kada ku buga misalai ga Allah kada ku kwatanta shi da wani abu daga cikin halittarsa ba abinda zai kamace shi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ba abinda zai kamace shi cikin halittarsa shi ne magiyi da gani
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون inna Allah ya'lamu hakika Allah shine masani wa antum la ta'lamun ko kuwa ba masana bane ba ku san komai ba dukan ku saboda haka ku bauta wa Allah ku kadaita shi ku bashi haƙƙin shi ku rabu da gumaka
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون to ga wani misali kuma Allah ya buga shi tsakanin shi da gunki ضرب الله مثلا Allah ya yi wani misali abdan mamlukan bawa wanda ba ɗinta ba bawa ɗin la yaqdiru ala shay wanda bai mallaki komai ba balle a ce yana da iko akan komai ba shi da iko wanda ba shi da iko akan komai ba bai mallaki komai ba shin shi wannan bawa wanda aka kwatanta shi da wannan siffa na gajiya zai zama daidai da wanda da wanda aka arzuta shi da arziki mai kyau mai yalwa kuma aka ba shi siffan karinci yana ta ciyarwa daga arzikin da Allah ya ba shi yana yin abin da ya ga dama a boye da kuma a bayyane shin waɗannan guda mutum guda biyu za su zama daidai ko kaɗan ba za su zama daidai ba haka Allah da gunki ba za su zama daidai ba ko kuma mumini da kafiri ba za su zama daidai ba hal ya shin za su zama daidai a ba za su zama daidai ba ubangiji ya ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah
بل أكثرهم لا يعلمون alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah balaktarhum la ya'lamu da Allah wan- ga Allah wanda ya- wanda shine kadai mahalicci mai arzotawa balaktarhum la ya'lamun amma duka haka mabiyawa daga cikin su su Quraisha ba san da wannan ba
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه
وضرب الله وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو وهو على صراط مستقيم kuma Allah ya buga wani misali wasu malamai sun ce misali da muka karanta farko tsakanin mumini da kafiri ne wannan din da zamu shiga a ciki shine tsakanin kafiri wa tsakanin gunki da Allah ubangiji wasu kuma suka ce a'a wannan da zamu shiga a ciki ne misali tsakanin mumini da kafiri ubangiji yana ce kuma Allah ya buga wani misali rajulai mutum biyu ahaduhuma abkam daya an haife shi bebe kuma bebe sannan kuma kurma sannan kuma makaho wanda dai ba shi da wani ikon yin wani abu ga baki ɗayansa la yaqdi ala shay'i baya iya yin komai wa huwa kallun ala maulahu sannan kuma shi dai kurum nauyi ne a bisa majibincin lamarin shi wata a wurin wanda yana jibincin lamarin shi shi wannan mutum aina ma yawaji hulati da kai duk inda ya aike shi saboda yi wani abu to ba zai zo da wani amfani ba ba zai zo da wani alheri ba ba zai iya ya biya bukata ya biya bukata ba saboda dai ga gajiyar da ta same shi daidai ne baya magana kurma ne kurma ne baya ji makaho ne baya gani sannan dai ba shi da wani kuma abin nan abin da zai yi la ya bi khair to shi wannan mutum mai irin wannan siffa hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl shin za su zama daidai shi wannan wanda aka faɗa mai irin wannan siffa ɗin zai daidai da wanda yana shi cikakke ne kamili ne yana da waɗannan sifofi duka yana ji yana gani yana da ikon yin komai da komai kuma yana da yana da adalci cikin lamuran da yake duka wa huwa ala siratin mustaqim kuma ya kasance a bisa tafarki madaidaici to shi wannan mutum din da wancan na farko za su zama daidai ko kaɗan ba za su zama daidai ba saboda haka gunki wajen rashin da iko yin wani abu daidai yake da wannan mutum da aka kwatanta saboda haka misali zai zama tsakanin Allah da gunki kenan saboda wannan waɗannan malamai abinda suka faɗa kenan to ta kowane fuska hakika waɗannan misalai duka dai in an gwada su tsakanin mumini da kafiri ko kuma tsakanin gunki da ubangiji ma duka dai daidai kuwa ba ta samu ba tsakanin
ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله غيب السماوات والأرض kuma Allah shi kaɗai ya ce tsanta da sanin abin da ya ɓuya cikin sammai da ƙasa na gaibi. Gaibi dai babu mai sani shi sai Allah shi kaɗai. Wa ma amru sa'ati kuma lamarin sa'a kiyama wadda sun dame ka da tambaya akan ta din nan Quraishawa ita ma tana daga cikin gaibi amma lamarinta ita sa'a bai kasance ba face kamar kitta ido rufe ido ko kuma bude bude bude ta aw huwa aqrab ko kuma ya fi haka kusa in dai lokacin ya yi sai kaga kitta ido an gama komai da komai aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da zai gagare shi والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله شيني يهل الشيخ kuma ya fitar ku daga tukunan uwayenku halin kasancewar ku la ta'lamuna shay'a ba ku da ilimi komai kowa ya fita daga cikin uwar shi jahili ne bai san komai ba duk abin da ya samu a nan duniya ya koya وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون sa'annan ubangiji ya ba ku wa'annan kuwa wa'annan sifofi da aka ambata ya ba ku ji wanda kunne shine mahallinsa ya ba ku kuma gani wanda ido shine mahallinsa ya ba ku kuma fahimta wanda zuciya ko kokolwa su ne mahallinsa la'allakum tashkurun saboda ku gode mishi to idan mutum ya lura daga cikin ni'imomin da aka ambata cikin wannan sura duka za a iske wasu ni'imomi Allah ya halicce su kuma ya ba ɗan adam mallakar su kuma ya ba shi cikakken izinin tasarrufi a cikin su ya ci ya sha ya yanka ya sayar ya yi duk abin da ya ga dama wasu kuma ya ba su ya halicce su ya ba su amfanin su kurum bai ba shi izini ya sayar wani abu daga ciki ba amma shi kurum ya yi amfani da su kamar rana da wata da koguna da sauransu ga shi ya ba da su amma kuma mutum zai amfani da su shi da sauran mutane duka a cikinsu to da kai wasu abubuwa waɗanda kowa an ba shi shi yana tare da shi amma kuma aka mallakar mishi amfani da shi amma shi bai mallaki zaɓin abin ba su ne waɗannan da ya ambata as-sam'a wal absara wal afida a cikin wata sura ina da ko sura to yunus ɗan bugu sultana na ilfitta wala buku kuma ya buku na sanar amman yamliku sam'a wal absara sauka huwa alladhi ansha'akum وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون سوره تبارك to duka a cikin qur'ani idan mutum ya bi zai iske Allah yake ya sanya muku ji da gani da fahimta ji da gani da fahimta sai a cikin wata aya ne ya zo ya yi bayani a cikin yake to amma fa babu mai mallakar waɗannan gaba gaba da aka bai mutum sai shi da wata matsala wanda yanzu tana damun malaman fiqhu a duniyar musulmi ita ce sai da gaba ko shin mutum ya mallaki gaban shi zai iya ya sayar kamar sai da zuciya ko kuma sai da ido ko kuma sai da wani abu mutum zai iya ya sayar gaban shi to hakika a cikin qur'ani ubangiji ya yi bayanin cewa babu wanda ba mutum wato a shari'ar musulunci ba shi wa mutum ya sai da abin da bai mallaka ba ashe ba zai iya sai da gaban shi ba saboda shi ba mamallakin gaban shi ba kuma cewa shi ba mamallaki din nan ya zo a filin shi Qur'ani a cikin surat Yunus inda ubangiji yana ce wane ne ne mai arzuta ku da ruwa daga sama kuma wane ne mamallakin jinku da ganin ku har ƙarshen ƙarshen to wane ne mai fitar da mamaci daga raye macece daga raye ko raye daga matacce wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah za su ce maka Allah shine mamallakin waɗannan abubuwa to malamai daga nan suka gane cewa wato ni'imomin da Allah ya ba mu saboda wato ya mallakar da su gare mu kamar su dabbobi da sauransu waɗannan ni'imomi ne mutum ya mallake su zai iya sai zai iya komai da komai a cikin su amma irin ni'imomi manya manya kamar su na rana da wata mutum ba zai zai ce zai sai da rana ko kuma zai sai da wata ba to amfani ya kurum zai yi da shi ya bari haka nan kuma wa'annan gaba da Allah ya ba mutum mutum wato ba shi da haƙƙi ko ba shi da ikon ya sai da su ko kuma ya yi kyauta a cikin su amma kuma in aka samu lokacin da shi ya bar duniya za su yi wa wani amfani a shirya a yi to wannan musulunci bai hana ba tun da mallakar Allah ne wanda za a shirya a sa mai shi ma halittar Allah ne to bambanci tsakanin abin da mutum ya mallaki zafi shi ko kuma ya mallaki amfani shi a wajen haya abin da mutum ya mallaka zai iya ya yi amfani da shi zai iya sayar amma abin da mutum ya ɗauke shi fuskar ijara wato haya amfani shi kuma ya mallaka bai amfani zatin abun bane haka nan kuma wani lokaci mutum ya ari wani agogon wani zai yi amfani da shi amma zatin abun mallakar har wa yau mallakar mai shi ne saboda haka bambanci kenan tsakanin abin da mutum zai mallaki ainihin shi da kuma abin da zai mallaki amfanin shi
ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله
ألم يروا إلى الطير شن باتا دوبا زوا تنسى يا إن سنا شواجي أسرر سما مسخرات في جو السماء سنا واتو أبو هوري أسرر سما ma yusikuhunna illa Allah lokacin da suna shawagi din nan babu mai rikon su sai Allah ubangiji madaukakin sarki إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون to lalle akwai aya abu lura cikin wannan aya abu lura a cikin wannan da mutane masu imani har ma a jirgin sama ai ba mai rikon ta bisa gaskiya sai Allah don shi ne ya shirya mata irin waɗannan shirye-shirye
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا Allah Ubangiji shi ne sanya muku daga cikin gidajenku wuraren zama ko kuma wurin zama wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta kuma ya sanya muku daga fatuttukan wato dabbobi wato gidaje kamar hemomi da kubbobi da ake yi matafiya ko kuma matuwata suna amfani da su
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم suna muku saukin wato suna muku wato saukin daukawa mara nauyi ba su da nauyi lokacin da kuna tafiya ko kuma lokacin da kuna zama kuna amfani da su
ومن أصواتها وأوبارها daga gashin tunkiyoyi tumaki da kuma gashin raƙuma wa ash'ariha da gashin wato awaki duka Allah Ubangiji ya hore muku kuna shirya ko kuma ya sanya muku asasan kayayyaki na gida wato abin shimfiɗan gida wa mata da kuma ababen jin daɗi ila hinin har zuwa lokacin da za ku bar duniya.
والله جعل لكم domin مما larabawa suna bambanta tsakanin waɗannan gashi ɗin nan suna bambanta tsakanin ko shine na wato tumaki in an ce wabar shine na rakumi in an ce sha'ar kuwa shine na wato abun nan akuya na to wa- haka suna bambanta su saboda haka Allah ya bambanta tsakanin su duka kun- wato ya ambaci abubuwan da su larabawa lokacin sun sani domin su auduga da fitani duk da duk da akwai su a duniya lokacin amma bai ambace su ba saboda su ba ka amfani da su a lokacin
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق حقيقة الله ya sanya muku daga cikin abin da ya halitta zilalan inuwoyi da kuke inuwantar da kanku a cikin su wa ja'ala lakum min al-jibali haka nan kuma ya sanya muku cikin duwatsu aknanan wuraren zama ko kuma hanya hanyoyin bi duka dai Allah ne ya shirya muku waɗannan abubuwa duka وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر haka kuma ya sanya muku eh, tufafi abin sakawa wanda yana kare ku waɗanda suke kare ku daga zafin rana in- inda inda rani ne wa sarabila ta ko kuma wato daga abin nan kare in lokacin kaka ne to waɗannan sarabi tufafi da aka faɗa a nan da rigunan da aka faɗa a nan to su fitani da auduga da makamantansu ma duka za su shiga a ciki ko da shike ba a ambace su da sunan su ba wa sarabi la taqikum ba'sakum haka nan Allah ubangiji ya sanya muku tufafi ko kuma riguna waɗanda kuke sakawa saboda su kare ku daga yaƙe-yaƙen ku su ne rigunan ƙarfe waɗanda ake sa a lokacin yaƙi
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون haka nan Allah Ubangiji yana kyautata muku yana nuna muku ni'imominsa iri-iri haka kuma zai cika muku ni'imominsa duka abinda ya cancance ku la'allakum tuslimun saboda ku shiga musulunci saboda ku ji tsoronsa ku gode da shi ku musulunta ya ku shawa
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين idan ka yi musu wa'annan ba- wannan bayani duka ka yi musu bayanai bayanai- bayanin nan wato abubuwan nan duka bayyana musu su illa billah har wa yau kuma sun juya baya sun kawar da kai sun ki su musulunta to fa inna ma alaikal balagul mubin to ai ba komai a kanka kai dama abin da yake kanka shine isar da sakon Allah a bayyane kuma ka isar saboda ka ba komai a kanka
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ya'rifuna ni'matallahi sun san dai wa'annan abubuwa da aka ambata na ni'imomin nan tun daga farkon surar nan har zuwa yanzu duk wa'annan ni'imomi ba ɗaya wanda za ka ce su suna yi ko kuma wani su daga cikin gumakan yana yi sun san dai Allah shi ne ke yi ya'rifuna ni'matallahi sun san ni'mar ni'imomin na Allah ne kuma sun san ni'mar Allah sun mai yusiruna kana suna mutunta ta وأكثرهم الكافرون kuma da yawa daga cikinsu masu kafircin ganganci ne wato da yawa daga cikinsu suna kafirce wannan ni'ima da ta'annus
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida ka tunatar musu ranar da za a zo daga cikin kowace al'umma za a fito da daga dukkan al'ummu za a zo da mai ba da shaida daga cikinsu kai kuma za a zo da kai ka ba da shaida a kan al'ummarka a wancan ranar duk asirinsu zai bayyana ko kuma duk wahalar da ake duk abin da ake faɗa na azaba zai same ka wancan ranar ثم لا يؤذن للذين كفروا انا بازا ابيوا وطن suka kafirci a nan duniya din nan ba za a ba su izini ba wala hum yustahkamun wato ba za a ba su izini yin magana ba ballan da su ce suna da su kokarin bayyana hujjar wala hum yustahkamun haka kuwa haka kuwa ba za a jinkirta musu ba ko kuma ba za a karbi uzurin su ba suka je ya ce su ce
وإذا عتب عليه يعني من وهنزلين وكما استعتب يعني من هنزلين سوق بزاء في هنزلين سبا بل حرما بزاء باس داما بينا ولي أبوا أنا ما لم يسنك idan ubangiji ya tara bayansa kowace al'umma sai ta zo ta durkusa da annabinta da gumakanta a gaban Allah ubangiji sai Allah ya tambayi wato annabin me ya isar da sabon ke ke na isar da sabon sabon ka gare su ya tambaye su ce mu kan ba mu ga kowa ba ba wanda ya zo gumu to ba a lokacin ne Allah ubangiji sai ya sa a kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi a kira ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su zo su ba da shaida za su zo su ba da shaida cewa lalle annabin ku ya ubangiji ya je wurin su kuma ga abin da ya ga mu sai su ce to kudin a ina kuke a lokaci su ce ai mu ba ma amma annabin da ka aiko mana Allah ya ubangiji annabin ka wanda ka aiko mana ya zo mana da Qur'ani mun samu labari a cikin sa kuma mun san annabin ka mai gaskiya ne kai kuma ba za ka ba kai kuma ka faɗi gaskiya ne saboda haka mun ba da shaida kan wannan abun a lokacin ne wato Allah zai tabbatar da wannan magana kuma wasu kan ya wulakantar da wasu kan kafirai su al'ummun sauran annabawa.
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب sani waɗanda suka zalunci kansu da shirka da saƙo da kafirci fala yukhaffafu anhum hakika idan dai kiyama ta zo har azaba ta bayyana a gabansu to ba za a sassauta musu ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta azaba ba za a yi musu jinkiri ba game da azaba
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا إذا مشركي سكجا شركاءهم سكجا أبا من إبادة وأن سك شركا شركا ذاك على الله الدنيا إذا سك جنسوا أو أن مقيد تكتم مأوى أتان قيامة قالوا سيسكي ربنا يا أبنجم هؤلاء شركاؤنا وأن سوي أبو كان أبونا أبونا جمع كم وأن مكي متبوسات على ذكي alladina kunna nad'u min duni wadanda muna bauta musu maimakon ka ka kama su ko kuma ka azabta su فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون sai Allah ya ba wa'annan gumaka ikon yin magana su yi magana a lokacin su ce a'a ƙarya kuke ya kuyi mana ibada kun ga mana ne mu ba mu san abin da kuke saboda haka abin da kuke shi ne kuke ba mu da
وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام أو إن كان أنا ذيك جرس دوكا غبا جدا suka miƙe wato ragama ko kuma jawuwa ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki wato a nan nan dai suka sallama wa Allah suka sadaukar da kawunan su gare shi suka bar lamari duka a hannun shi
وضل عنهم ما كانوا يفترون abin da suke shirya na kage game da gumaka waya bake musu a wancan rana
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا sai waɗanda suka kafurce kafircin su ma wato sanadiyar azaba kenan guda وصدوا عن سبيل الله كما سكا هنا متعلمين تفرقين الله su sun kafirce kuma sun ɗauma kansu nauyin hana mutane bin tafarkin Allah su waɗannan ubangiji yake zidnahum azaban fawqal azab hakika mun ƙara musu wata azaba akan azabar da suka cancanta saboda kafircin bima kanu بما yufsidun.
كانوا يفسدون saboda ɓanna da suke yada a ƙasa Allah ya ninka musu azaba
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan a ranar da za mu fito da da- da- wato da da mai bada shaida daga dukkan al'ummu ko dukkan al'umma za mu zo da mutum guda mai bada shaida a kansu kai kuwa za mu zo da kai ka bada shaida a kan al'ummar ka zo ka yi musu tazkiya ma'ana dai a ranar kiyama ubangiji zai kira dukkan annabawa ya tambaye su wani irin amsa suka samu daga al'ummunsu kowane annabi zai faɗi abin da aka yi mishi sannan al'ummar islama al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ba da shaida a su tab- shi kuma zai yi wa wannan al'umma ta zikiya ya tabbatar ya bada amsa ga irin abin da na gaya muku kuma ga amsan da suka bani to ubangiji yana ce ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ma'ana dai a nan duniya ko a can lahira mutane ba za su samu wadata daga annabi ba kullum suna buƙatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko a nan duniya ko kuma a can lahira to sai ko mai na ce wa nazzalna alaikal kitaba hakika mun saukar da littafi zuwa gare ka wato alqur'ani mun saukar maka shi tibyana li kulli shay mun sanya shi ya zama bayani ga dukkan kome duk wani abu da ake so a sani to bayanin shi yana nan a cikin alqur'ani ne وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة وبشرى أبو وبلاء كتوزو أكتن ونا القرآن شريعة جاوة لا سنة جنس ورن ألا رحمة كما زمومني كما بشارة كمسلمي حقيقة وتوتنا أبو بدوك سنة لا أكتن القرآن ولينا كرم القرآن ما ربوة وإن شريعة رحمة كما بشارة
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون inna Allah ya mu bil adli wal ihsan wannan aya hakika tana daga cikin ayoyin Qur'ani waɗanda sun kunshi abubuwa da dama na hukunce-hukunce na Islam saboda haka yawancin ma- ma- wato kutaba limamai na juma'a a duniyar musulmi idan suna cika wato hudubar su suna cika huduba da ita saboda ko ba a faɗi komai ba wannan aya ta kunshi duk wani abu da ake so a gaya wa jama'ar musulmi ita wannan aya dai ba ta bar komai ba game da wato abin da musulmi zai kudure ko zai aikata ko kuma wato zai kasance a kai Allah Ubangiji yana cewa ya saukar da Alkur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Wa- ya ya- ya sanya a cikin da kuma bayanin komai da komai Alkur'ani saboda ya zama shari'a da rahama da bishara ga musulmi to wannan aya da za ta zo hakika tana nuna abubu irin abubuwan da wannan Alkur'ani ya kunshe su kenan inna Allah lalle Allah ubangiji ya'muru bil adli yana horo yana umurni wato yana wa mutane horo da umurni da adalci menene adalci Lik- wato mutum ya riki tsakiya wato mutum ya tsaya a wato ɗaukar matsakaicin matsayi cikin dukkan lamura kamar tauhidi matsayi ne matsakaici tsakanin waɗanda suna ce babu Allah da waɗanda suna ce ai Allah ɗin fiye da ɗaya ne Musu- sai tauhidi ya zo wato musulmi a tsakiya ne ya tsaya tsakanin waɗannan haka nan misali game da wato abunan karamci karamci matsayi ne tsakanin mutunci da kuma abun nan almubazzaranci to da- da- da haka nan kuma wato shaja'a a cikin musulunci matsayi ne wanda yake matsakai tsakanin mutum ya zama matsoroci ko kuma mutum mai izgilanci ko kuma dai mai rashin kula mai ah, mai ake cewa wanda zai fada cikin abubuwa babu babu babu tunani Ah? a a ba rashin tsoro ba a eh garaje yana da kyau a
to a takaice dai ubangiji yana mana umarni da adalci cikin dukkan lamura adalci ga kanmu adalci ga iyalanmu adalci ga dukkan jama'a adalci ga dabbobi waɗanda Allah ya sanya su a hannunmu adalci da komai da komai kamar yadda dai ya zo inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li aynika alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqan kamar yadda dai zo a cikin hadisi wato wasu ne da suka zo suka tambayi ibadar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka iske ibadar matsakaiya ce wato ibada ce wadda take wanda bai sani ba in jahili ya gani zai ce ai wannan ba ma ibada amma duka gaskiya abin da yake yi ya cika daidai da wato ya yi daidai da karfin nan da aka baiwa wannan rai da aka ba dan adam don abu ne wanda yake dace da umarnin Allah gare shi aka za ka tambayi iyalansa ya yake sallah ya yake kaza kaza cikin dare aka ga musu suka ce ai wannan shi annabi ne saboda haka yana wannan amma mu kam ba za mu yi aure ba wani yake shi ba zai ba zai auri mata ba wani yake shi ba zai ga ba zai taba barin azumin rana ba wani yake shi ba zai taba barin abun nan raya dare da salloli ba wani ma ya kai matsayin ya wato ya yanke mazasukansa ya yi jeji ya tafi da manzo Allah yanzu aka gaya masa yaje masallaci ya hau minbari yake ma balu qaumi yaquluna kaza wa kaza wa kaza fa wallahi inni la anam wa usalli wa aqul wa arqud wa atazawwaju nisaa kamar rabi an sunnati alayka minni so wannan fuska ne daga cikin wato daidaituwa a cikin dai abinda Allah ya umurce ka da shi adalci da shi ne mutum ya tsaya matsayi wanda yake matsakaici ne cikin dukkan abubuwan da zai yi da abubuwan da zai bari da kuma irin mu'amala da zai wa mutane to Allah ya yi umarni da adalci domin kisan tana da tsawo don mu takaita don lokacin mu bil adli wal ihsani Allah ya yi umarni da adalci da kuma ihsani da kyautatawa cikin lamura duka yayi ko
منفصل تو تو تو منفصل آية من سنة وهو بين الرسل من
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما يعرفه دا أبيوة واتو دنجي وكما دنجي نكتا أباشي شيما حقنسا أتوتا كامشي وينهى عن الفحشاء كما ينهى حنا ودقى الفحشاء alfasha dai duk wani abu wanda yake munin shi ya yi tsanani musamman zina wal munkari da kuma duk abubuwan da Allah ya hana abubuwan da shari'a ba ta tabbatar da su ba wal bagi da kuma zalunci babba da karami zalunci kai da zalunci wasu duka waɗannan abubuwa Allah ya haramta su ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana muku wa'azi saboda ku yi tunani ku kare kanku daga irin waɗannan abubuwa da aka hana muku kuma ku aikata abin da aka ce muku sai Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فيها وفينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزاد أو علمت أحدا من خلقك ليس أثرت به في علم الغيب إلا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا تسعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا فينا ولا تمنع عنا ولا تحرمنا عنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين